بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake juyawa turmi na biyu da zai zama darasi na 18 kenan daga littafin aljami'u da akhlaqir rawi wa adab as-sami' wallafar al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi daga makarantar mu ta wato majlisu al-imami abubakar ibn abi shayba daga nan wato northwest university layout a dabai makarantar malam salim jazakallahu khairan malam khatibu yace babu babun ga wani babi adabul isti'zan ala al muhaddis ladubban neman izinin shiga gida ko sauraron karatun malami don kaga malami zaka je gurin shi ko ka je gidansa to ka nemi izini kada ka afko mishi kai kamar mutuwa ko kamar barawo lamar akwai izini kuma yaya ake yi قال حدثني عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن مروان المالكي قال حدثنا احمد بن عيسى المؤدب قال سمعت ابا عبيد القاسم بن سلام babban malamin yaqulu yana cewa masta'azantu qattu ala muhaddith ce ban taba zuwa na kwankwasa wani gida gidan wani malami in ce ya fito yi min karatu ba kuntu antabiru nakan je ne dai in jira hatta ya kharuja ilayya har sai ya fito da kansa wa ta'awwaltu qawluhu ta'ala ina kafa hujja da fadin Allah walau annahum sabaru hatta ya kharuja ilayhim lakana khairan lahum ya hatta ta kharuja ilayhim go da za su yi hakuri har ka fito ka same su to da ya zama musu mafi alkhairi amma yanzu wani sai malamin ma flashin ba ma zai kiran shi ba malamin in malamin ya dauka lafiya ce ai malamin muna jiran ka ne lokaci yayi to kaga sai abin kaga albarka ta yi nisa da shi jira ake har malami ya fito a natse shine mutunci shine girmamawa na'am kamar yaya yawa idan malami ya bada wannan izinin maftuh ya ce in an zo a gaya masa ko ba a iya a gaya masa wani lokaci kuma za a lura akwai inda ake samun karo tsakanin umarni da malami ya bayar da kuma lazumin ladabi wani umarnin nashi ba ba shi ne lazumin ladabi ba shi ya dace da ladabi ba kamar da ga mutum da kaya dattijo za a karba sai ce ba shi kawai kaga barin shi kawai ba shi ne ya saba wa ladabin ko da haka za ka tirsasa mai sai ka karba gunshi saboda ka ya danganta ga wannan aka lura shin wannan cewa dai a kira shin babu matsala sai a kira shi musamman idan zama lokaci ne muhaddad ko kuma kamar irin hissoshi ne irin na makarantar boko wanda in an wuce za a iya asara ta gaba daya aga ai mun tayi kan je kira malami ko a buga masa waya ko a ja duba ofishin sa ko staff room kaga wannan daban a irin tsari na zamani amma irin tsari na da gaskiya saboda Allah jira din shi yafi domin shi kanshi jiran yana da ladan sa irin yanda ake sawa liman a ce jiran liman minti biyar aina ka samu wannan karatun tsaban karatun yan kasuwa ne ba kawai saboda ba su da lokacin da za su jira sallah minti biyar jiran lima da ya wuce kawai za a nemi na'ibi ko wanda yake aka dan ganshi da dan kyakkyawan kamar shi ko a ce to bismillah gafata liman sai dai zo ya bi sawu wannan wannan ana rubutawa kamar wata doka tabbatacciya a duk masallatai sallah azhar karfe 1 sallah da asar karfe kaza sai ci a kasa ce jiran liman minti biyar tun mun sanatan ba ka kirbuta ba a ina ka samu wannan karatun akwai da taba ganin shi a cikin karatu za ka sai a gyara kala da sana abubakarin kala abubakarin malam khatibu ya ce idza wajada talibur rawiya na'iman idan ɗalibi ya samu malami dama shine arrawi din da ke cikin sultabin akhlaqir rawi malami na'iman yana bacci ya dan yi baccin shi na sahi irin a weekend din nan ko baccin rana fala yanbaghi lahu an yasta'zina dai bai dace ka ce sai ka ta da shi ba bal yajlisu ka samu ri ka zauna wa yantazira iqabahu sai bal yajlisu wa yantazira iqabahu zai zama bal yajlisa wa yantazira wato adafi akan wancan kenan bal an yajlisa wa yantazira istiqazahu zaka zauna ka jira tashin sa auyan sarifa insha'a ko kuma ka koma kai tafiya ka ya da gaskiya abin takeici zaka ga yanzu yan boko sun fi ustazai wannan tarbiyya yanzu idan kana da supervisor ɗinka da yake duba ka a masters ko phd dole haka zaka dinga lallaba shi saboda duniya kake nema a nishi wani zai iya zuwa ya wuni yana jiran supervisor daga safe har magariba na rantsi da Allah a taɓa jiran malami daga safe har magariba ana azumi a yi biyu bai taho ba wallahi tallahi sai da aka kira sallar magariba kuma zai ce kabiru ce gafata wala ya ce ka tafsir gobe cikin wani Allah ya kai mu kenan kawai da buga mashin ɗana tafi inda katun boko ne dole haka muke lallaba su haka za ka yi ta jira kuma zai ji maka zo ka jira ko ka zo ka karɓa saƙo kaza kuma ka za ka biye ne kwanaki an yi wani kisa a biyu a biyu da tamu wannan ina jin watakila wasan kusan gani ɗalibi ne mutumin nan kano ne ya rasu allah ya gafarta ne wajen mun yadda mato abin in aboko ne dole mutane sun karba saboda kallabal tuhibbuna al'ajila yana yin PhD a gun wani swabaidan shi swabaidan ya mai da shi kawai ya mai da shi errand ya mai da shi kawai yaron gidan shi in ya shigo nan Kano tun yana hanya zai ce mishi wani eh gani na a hanya ka dauke ni a wuri kaza zai zo ya dauke shi a sauke shi a mota haya ko wanda suka kawo shi cikin ya tayawo da shi ya kai shi asibiti ya ga likita ya kai shi BUK sabgoginsa yana da wata sabga a cikin kasuwa sun ga su je su yi ya je kama mai hotel da kudin shi an ce a asibitin na mashi yake biyan kudin magunguna wata rana haka suka dinga wannan wahala tsawon shekara goma kuma bai ba shi fiye nan ba kuma har ya mutu da wannan bakin cikin da frustration din ne koya koya mai karatu ya sallame shi ya mai da shi ya binne din shi ya mai da shi muridi kuna yi muridi ne ko ya mai da shi muridi to an sai da abin ya zama matsala a jami'ar an aka ce za a kafa kwamiti a yi bincike cewa wannan abin bai dace ba abin da ya hada binciken ya wani tasiri saboda duk wanda za a saka su ma duk suna yin wannan abu duk muna yin shi yan boko amma yanzu wani malamin addini ne zai haka sai a ce baya aiki da karatun shi kuma malamin addini yana da shi ya fi cancanta ma ya mai da ɗalibin shi ya mushi barantaka dan ya samu albarkar karatu ba shine sa Anas suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su Ibn Abbas su Abu Hurairah suka yi albarka Anas yana ba da labari kullun cewa shekara goma yana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima tunda Annabi ya zo Madina uwar shi ta kawo shi gun Annabi sallallahu alaihi wasallam dama kuma dangin su ne na wajen uwa ce ga ga ga dana nan Anas sai maka hidima haka Ibn Abbas Ibn Abbas bayan yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kuma yawa Sayyidina Umar ba Umar malamin shi ne wanda yake masa hidima To, da haka hidima ga malamai jama'a hanyar samun albarka ce. Ba an ce ka zama bawa ba ne ko ka zama baka da tunani, a abin da ya dace na girmamawa, na mutuntawa, na sanin ya kamata, na alkhairi ga malamai don iyaye ne su. Da can almajirai su suke malamansu noma, su suke musu wanki da cefanen gidansu da sauransu. To, ana nan da aka saukar da da gaskiya alamun tashi alkiyama, dama aka ce za a saukar da ruwa ta zama ruwa kamar yadda kasan ana saukar da ruwan sama ka take zuba cikin mutane da haka shine sai a waye gari malami bai da abin da zai ci ba a gidan shi ko ba ruwan ɗaliban shi da kuwa duk malamin makaranta allo ko wanda yake da zaure to masu zuwa makarantar nan su suke cefanen gidan shi don ya rayu akai da haka zai zauna dafa'an ya zama wannan aikin kaɗai yake mu kuma yanzu ba za a iya biya malamai wannan bukatun ba kuma mun saka musu wai senso a kansu cewa ba mu yadda sa'an shi na gwamnati ba. To mala'iku ne su, kuma ku ba shi ya ci ba, ba ku taimaka mai ba, kuma ana nan wani gwamna ko ɗan siyasa ya ga cewa yana da tasiri a cikin mutane, ya zo ya kawo mai. Ba dama a gan shi ya ɗan canza wata a harka haka, ko a ga ya ɗan ƙarasa wani fegin shi da yake ginawa, ya karɓa, to ba zai karɓa ba? Dole ya karɓa wallahi. yana da yaya guda uku sun isa aure ya rasa da zai musu kan daki yana da ya kasa karasa gidan shi yana da wani wani rashin lafiya da yake so je asibiti ya rasa da zai kuma wani dan siyasa ya kawo mishi miliyan 30 ko miliyan 50 sai ya ki karba saboda shi dan wuta ne shi da bare karba ba ai ko dan wuta ne wallahi ya karba dan ya samu wani abu a duniya kafin ya je wutar saboda haka duk malamin da aka mai kawai karba halas yawa tunda dai alai ba su bashi ba babu inda aka ce idan sarki ya baka kuɗi haram dama dai taka tsantsan ne yake sa ake karba to kuma mun ji dai sa Ahmad Ahmad su ne masu son taka tsantsan nan shi an bashi ya ki karba yunwa talauci bala'i ayan shi suka zagaya suka ansa su hambal din can da Abdullahi da Salihu suka ansa su suke bashi abinci daga gidajen sai ga kwana biyu miya ta canza sai tambayi salo ce ka ji tsoron Allah salo a ina ka samu wannan kuɗi ce to ce baba ai ka ce ba za ka ansa ba ko kuma mun gari duk karatun da ka koya mana mun da aka ce ya haramta ba yace to daga yau ka a sake kawo man abincin gidanka ba zan ƙara ta abincin gidanka ba yace har sai ka tabbatar min da cewa wannan abincin baya cikin abin da ka ansa abun gwamnatin nan wallahi aka ce ai ba duniya bai sake ci abincin gidan salihu ba sai in an kawo salihu ya ce mishi baba ka ci wannan bai da alaka da gwamnati kaga irin wannan ai waliye ne su a waliye ne waɗanda babu irin sa yanzu haka duk wanda ya samu halin da ya samu kuɗi na halas kawai ya samu saboda asirin asirin shi ya ruhu almuhim a ana yi wa malamai hidima ta neman albarka kamar yadda ake wa iyaye ai duk wanda yake da iyaye Allah ya bashi wadata zaga yana kokarin ya ga cewa ya musu hidima ko baya jin cewa wai ya biya su a yana fata su same albarka ne ko yawa kuma irin shi ne ma idan iyayen sun mutu za a yi ta masa barra cewa ka rabu da iyayenka lafiya ba ka muke ba ce a wani ai ya kyauta wa iyayen shi a rabu da su lafiya kuma daga nan za mu sa mai ran zai albarka kuma za ga ya albarka to amma me yasa malaman mu sai mu dinga ganin kamar musu hidima kamar wai mun taimaka musu ne ai ai ai haka imamu nawawi yake cewa iyaye a a a wato suna matsayin abu malamai suna matsayin iyaye ne ga ɗalibansu duk abin da yake na wajibin biyayya ga iyaye da kyauta musu da yawo kan malamai yawo kan ɗalibai ga malamansu Allah ya kyauta قال حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر ابن أحمد الوائد قال حدثنا أبو بحر محمد بن حسين بن كوثر قال حدثنا علي بن الفضل الواسطي واخبرنا محمد بن الحسن حسين wannan wani isnadin ne wa akhbarana muhammad ibn al-husayn al-qattan haddathana abdullah ibn ja'far ibn dastawi حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن مني وحدثنا ga wannan isnadin وحدثنا محمد ibn ahmad ibn rizq wal lafz lahu isnadi ne kawo guda uku قال حدثنا عثمان ابن احمد الدقاق حدثنا حنبل ابن اسحاق ابن ابي ishaq ibn hanbal mai magana kan shi ko qala hadathana yazid ibn harun babban malami ne hadathana jarir ibn hazim an ya'al ibn hakim an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhuma qala la yace lamma qabada allah lamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wafati qultu li rajulin min al ansari ibn abbas sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu magana ta gaskiya shekararsa goma sha hudu haga yaro ne karami wanda za a ce kamar ɗan js2 watakila ko ss1 haga yaro ne karami har yanzu amma yaro ne mai kaifin hankali da hangen nesa kamar yadda yake faɗa da kansa da aka ce masa ya aka ka tara ilimi mai yawa haka ga ka karamin yaro ya ce bi kalbin aqul wa lisanin sa'ul ina da zuciya ina da kwakwalwa mai kaifin tunani kuma ina da harshe mai yawan tambayan malamai me yake kaza me yake kaza to da yaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu lokacin akwai dukkanin sahabbai da ka sani suna raye amma sai ya ce sai na ce wani aboki na ba ansari halumma zo ka gani taso falnas'al ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu koma mu koyi karatu a gun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su ci ai shikenan annabi ya karantar da komai ba ya isar da duka karatu ba ballig ma uzila kamar rabbika aisha ta isar da komai amma tunda shi ya san bai koyi komai din ba shi ibn abbas yanzu bai koyi komai din ba tunda yaro ne karami ba zai irin wannan wutar da mutane suke yanzu malami na rasul ce ai malam ya gama karantar da komai su sun gama ko ko ba su iya karatun malamin ko tuka shan ba sai ibn abbas ya ce ma wannan aboki na shi tashi mu tafi gun sahabbai ga sunan da yawa kafin su kare kafin su mutu kafin su baggarin nan fa innahumul yawma kathirun yau suna da yawa qala wa ajaban laka ya ibn abbas ce kai kana bani mamaki wallahi kana da zakewa ataran nasa yaftaqiruna ilayka kai kana gajiyar sahabban nan da suka cika garin na Madina kana ga za ka kai ranar da za a ce wai kai ne malami ana bukata ilimi zai kamata kanka lokaci ta muka ci gaba da kiwon ka kawai wa fi nasi min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ga Abubakar ga Umar ga Usman ga Ali ga wani ga wani ga wani kai asuwa a taran nasa yaftakirna ilaika qala fataraka zalika sai ce shi ba zai karatu ba wa aqbaltu ana as'alu ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an alhadith ni ko na tinkari al'amarin koyan karatu a gun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gun Aisha ya je gun Zaid dan Sabit ya je gun Sayyidina Ali ya je gun Umar ya je gun wani duka ya taya wace ya wace gida gida anguwa anguwa a Madina fa in kana la yablughuni alhadithu anir rajuli nakan ji labarin ɗaya daga cikin sahabbai yana da wani hadisi fa'ati babahu sai in tafi kofar gidansa wa huwa qa'ilun yana baccin rana min alqailula fa atawassadu ridai ala babi sai in shimfida mayafi na a kofar gidansa in kwanta abuna tasfirrihu alayya min turabi iska ta dinga watsa mini kura a jikina haka yaro karami ya zo kofar gida ya zauna ana ana ana ana bazara shikenan nan da nan kamar da almajirai suke kwanciya kofar gidajen mutane ko kafin ka ankara duk jikin shi da ta saboda kura fa ya khuruji sai mutumin ya fito malamin nan ya fito fa ya kulu yabna ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ne an zo gidan shi ba mai sallama ba bai san kana nan ba ya fito ya ga wannan da mai daraja cousin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haba dan gidan babban manzon Allah ma ja abika me ya kawo ka kabo ka zauna anan cikin rana ka zauna cikin kura ala arsalta ilayya me yana ka ce ka aika a kira ni ni halaka mun sallama fa'ati ka sai in zo ma har gidanka faqulu sai ni ibn abbas yace sai in ce musu ana haqqu an a ce kai ce a ga ta mallan ai yanzu ba magana na sama bace kai ke da abin da yake nema gun ka zan fa as'aluhu anil hadisi sai in tambaye shi game da wannan karatu qala ibn abbas yace fa asha zalika ar-rajul al-ansari wancan mutumin ba ansari ya rayu hatta ra'ani har ya ga na zama malami waƙar jita ma'an nasu hauli ya tsalunai an tare ana tambaya ta abinda ya ce ba zai yi bayayyo faya kulu sai yana cewa hadal fata kana a akalamin kai wannan yara ya fi na hankali akwai fa'ida da yawa a cikin hadisan da malamai suka fita fa'ida ta farko da na ga malamai sun fitar shine wato wato asitru alal mu'min ibnu abbas bai taɓa faɗin sunan wannan mutumin ya ce wani bane saboda haka iya abin da aka sani game da labari kenan wani mutum saboda abin da yayi ba abin da za a faɗi sunan shi bane dan ba abin yabo bane ba za a bayyana shi ba zaka sai a ɓoye sunan mutum ko da kaga yanzu ai shi ma labari ne ba mu wani tsarif dan mu dau izina ko sannan yana nuna mana irin yadda wato a ake shiri magan gaba duk abinda ake so a ci moriyarsa sai an masa shiri nesa da nesa da lokacinsa kuma da mutum idan yana son ilimi to zuwa yake ya koyi ilimi ba kawai da kana sa ilimi zaka ce shikenan ka zama ustazu ba kawai kai ba zaka fara wa'azi sai ka je ka koya duk da nasabar sa da dangantaka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba cewa kawai shikenan wallahi mun ga ana da buƙatar da'awa ruwa mu bude masallaci mu kama da'awa a sai ya tafi ta karatun tukunna sannan da kuma amfani da dama musamman a inda kake akwai malamai shi wancan kaga yawa sa da damarsa shi kuma ibn abbasin ya ci moriyarta sanda yake rayuwa a madina yana dan yaro akwai malamai sahabbai ansarawa da muhajirai suna nan birjik ya bi ta kansu ya koyi karatu babu wanda yake shiga cikin asara kamar wanda ya rayu a inda akwai wata dama kuma ya bari ta kubuce masa kamar da shi wanda ya ce ibn abbasin ya fi na hankali ya itirafi to kuma wannan shine akibar duk wanda ya wasa da damarsa na dama na dama ce oh kaga wa da tare muke da su nan muka taso a cikin jakarar nan gashi na an ce ya zama malam ko ya zama kaza yana wuce kula da tafiya karatu ana ana mishi izgila cewa dan ustazu ce dan izala ce mai wandan kanin shi ana ta mai wannan izgilin ya tafi a haka haka suna mai izgilin tun suna ce mishi malam ko ustazu da da istihzai hazo sace mishi malam da ikhlasi la gafarta malam wani wajen ba kaje kace wani abu kika ce ƙarya kake ina ka san shi ce wani da kuke gani daktar nan ai mun ai mun yi karatu da shi a SAS sai Allah gafara makareci kawai har a kira shi a waya kuma a rashin sa'a bai dauka ba da ka gani ko ƙarya kake ba inda ka san shi kawai kai dai ka zo daga Kano ko za ka zo nan kai mana ƙarya kuma da gaske ne haladan ajin su ne tare a kai su SS ko jiji gwale shi ya tsaya ya karatun kai kuma kana ta shashanci har lokaci ya kure ma to haka kullum mutane suka mimita waɗannan kurakuran su dinga ba da labarin 'yan ajinsu ko kwanaki ma hadda wani ya mana labari ya ce ai shi dan ajinsu malam zafari ai mun taɓa kafin malam zafari ni da ban ce mishi komai ba ban ban yi mishi wannan rashin kuɗin ce ko ƙarya yake ba amma dai daga gari na san irin waɗannan ne ce ai mun san ai wani kaza ai kaza kaza ai tattasani ai mun yi kafin da su to kai ne ka sani yanzu wani ba bai ma samu duniyar ba ballantana kuma ilimin saboda haka jama'a mu kiyaye idan muka samu dama da zamu yi karatu Allah ya huwace mana lafiya da kuruciya ga kuma malaman to mu yi amfani da ita in ba haka wata za ta kubuce in ku duwa ga jama'a da cha nake yana da sauki da samun admission a waɗannan makarantar suke kewaye da mu irin su biyu ke din nan su biyu da yana da sauki idan a lokacin baka da baka da hidindimu da yawa baka karatun ba kuma admission din da akwai sauki yanzu kuma hidin wasu maka yawa wataƙila ka riga ka yi aure ka haihu sannan yanzu admission din wahala gari inda yanzu su ma wasu suke bayarwa ba jam take bayar da admission ta riga ta ta yi ta yi haimana akan komai wahala wanda kake gani ma ka sani a cikin jami'a ba zai iya maka wani wani tasiri kuma da gata nan babu kowa ana neman mutane ne ma da raba fam din ake ma kyauta cewa ku zo ku shiga na nufin da can sosai ba fa wai da ta nan kwana biyu ba da can haka ake raba ake raba mutane form akwai waɗanda gari gari za a ɗauki forms a kai su form ɗin misali yanzu biyu ke da sai a ɗauka a kai ministry of education a bauchi a borno a adamawa a cigayen a raba wa ɗalibai wanda suke so kyauta aka ake raba su da duk wanda ya cike kuma za a bashi admission wani ma sai a bashi kala uku a bashi course kaza da course kaza da course kaza sai wanda ka zaɓa kuma haka in sun zo gama makarantar kuna gamawa za a zo a mamana takardu na aiki ina kake son aiki ga yanan ma'aikatar da suke neman ma'aikata mutane su duba a lokacin zuci kai ni ba zan je NPC ba kai ni ba zan je banki Allah ya kyauta sai mutum ya daraje sannan yake aikin da wallahi ɗan bokon da suke ritaya a shekarun nan kafirin su aka za su baka labari shekara arba'in hamsin baya amma yanzu ka duba ga yadda aiki da musiba ba ma ya cikin lissafi ya shiga ya fita ba daga lissafin wai samun aiki sai tsananin rabo in wadan siyasa ya dan waiwaye ka kuna da dangantaka ya taɓa yin aure a zuriyar ku ko kuma ka taɓa mashi abin nan sojan baka sai ya taimaka ya baka Allah ya kyauta saboda haka almuhimu dai cikin wannan shine amfani da dama da aka samu sannan kuma tabbatar da cewa ɗalibai masu ilimi dole kuma gobe za su zama malamai domin haka Allah ya tsara duniya a ga ibnu abbasin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bashi shekara 14 kamar yadda muka ce amma Allah ya ba shi dama da ya ta karatun har ya zama babban malami har ya zama ɗaya daga cikin sahabbai bakwai mafiya yawan riwaya a cikin tarihin musulunci wanda kuma ya karantar ya yi fatawa ya gina makaranta ya zama cewa ya harja ɗalibai da yawa don duka makarantar ƙasar makka ta hadisi da ta ƙur'ani duka ɗaliban shi su mujahid su ikrima su da sauransu duka ɗaliban shi tunda ya shekara sai shekara ta saba'in da shida bayan hijira ya rasu so da ya daɗe a duniya sai da ya tsufa ya makance ya zama cewa shine shugaban mabanu hashin gaba ɗaya a cikin ƙasar makka shugaban duka kama a ce dattijan duka zuriya ya makance ya zama baya gani saboda tsawon rayuwa sannan daga baya shekaru kamar uku hudu baya sai ya ƙaura daga makka sai ya koma ba'if a ba'if ya rasu saboda rigingimin siyasa a lokacin na ibn zubair kuma shi baya tare da su a cikin siyasarsa tunda shi kuma siyasar sayyidina ali yake sai ya kaura sai ya koma baif a can ya rasu kabarin shi na na baif har yanzu na taba ba ni ma kabarin Allah ya gafarta mai in ka je baif akwai masallacin da ake ta masjid Abdullahi dan Ibn Abbas akwai kabarin amma ka san mutanen Makka ba sa bari ayi abubuwa na badala a kabari da haka zaka ba ayi وحدثنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ابن انس الانصاري وحدثنا محمد ابن علي بن الفتح الحربي يقرون اسنادني واللفظ له قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري حدثنا مح... عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال ابن عباس يقول وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار yace wannan karatun da na samu na hadisai da na ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daukacin su na same su ne daga waɗannan mutane cikin ansarawa dududu hadisan da ibnu abbas ya ji kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama basu ba a kirga su malamai sun kirga su da goma sha wani abu amma duka sauran ya koye su daga waɗannan sahabbai ansaru da sauransu in kuntu la aqiru bi babi ahadihim nakan yi baccin rana a kofar gidan ɗayan su walau shi to an yi udhana li alaihi la udhirani alaihi da na so in ce a ce ina sallama da shi mutunci na da kimata da nasabata ta kai haka walakin abtagi bi zalika tiba nafsi amma ina so in jiyar da shi daɗi ya ga daraja ta da mutunci na ya ga cewa ni yaro ne mai tarbiya wanda haka ne sa ya saki jiki da ni ya koya min karatu ibnu abbas din nan yana da wani ɗalibi abu salama ibn abdurrahman abokin shi ne sa'an shi kuma shi ya kasance abu salama ibn abdurrahman ba sahabi bane amma kuma yana ganin yana ganin damar ibnu abbas sai shi yake daga baya yake cewa na yi nadamar abinda ne mai ibnu abbas yace ya kasance yana karatu sai ninga sabai baki ina mai katsalan nan yace sai mun rowa hadisin shi su kuma su amur dan dinar suna girmama shi suna mutunta shi kuma sai saki musu ilimi so da shi ya san wala da shi koyi karatun shi zai yana karatu wannan sabai baki ko yana nuna mishi cewa ai baka wani girme mu ba baka wani girme mu ba kawai ka dai fi mu falala ne sai ya mai rowa ya ce ya ce kana yi dillu alayhi bi ahadithi yana yawan ambatan cewa yayi nadama abin da ya ibnu abbas da ya girmama shi fiye da haka da ya samu karatu fiye da haka a wajensa saboda haka idan aka zo gun malami al-aslu shine sai a jira shi har sai ya hito sai in akwai wata maslaha ko kuma an yi wani ittifaki da shi wannan ma isnadi ne kyakkyawa yana cikin kamar da kaga Zuhair ibn Harbin cikin kitabul ilm kenan hakanan ad-darimi ya rawaito shi a cikin sunan hakanan ibn sadin a cikin tabaqat hakanan al-fasawi a cikin tarihul fasawi hakanan balaziri a cikin ansabul ashraf da da baihaqi cikin madkhal wa hadathana ahmad ibn ja'far ibn abi ja'far qala hadathana ishaq ibn isad ibn al-hasan ibn sufyana qala hadathana jaddi qala hadathana harmala ibn yahya akhbarana ibn wahab akhbarana sufyan wa ibn uyayna an ibn abi husayn qala كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث yace ibn abbas ya kasance yana zuwa gurin mutum cikin malamai cikin sahabbai yana so ya tambaye shi wani karatu bai qala lahu sai in yaje kofar gidan sai a ce innahu na'im ai yayi bacci fa yattaju ala albabi sai ya samu wuri shi ma yake shingida kofar gidan bai qala lahu ala nuqiruhu ce ko a taso maka shi fa ya kulu la ce ku bashi baccinsa sai ya baccin shi na rana isasshe can rana ta daga za a yi sallah azhar ya fito ko sai ya ganshi azhar wani ne ce azhar ta malami ne sai yaushe kake ce azhar ta malami ai tun da safe ya baka sa kiya ce azhar ta malami ai sai ka fito dole malamin ya ga cewa kai wannan yaro ne mai ladabi ya shi masa albarka kuma duk ilimin da ya kamata ya bashi ne bashi wa da sana Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rizkin قال حدثنا عثمان بن احمد بن حنبل بن اسحاق حدثني ابو عبد الله يعني احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال سمعت الزهري يقول ان كنت لاتي باب عروه الزهري yace ina zuwa kofar gidan urwa ta dan zubair fa ajlisu sai in samu in zauna thumma ansarifu yace kai har ma lokaci ya kure in tashi in tafi gida fala adkhul wannan shiga gidan walau shi to ana dukula da dakhaltu i'zaman lahu tunda na so fa na iya shiga gidan wato yazo har lokacin da ya kamata a yi karatun ya wuce yana zaune yana jira malamin yana can wata sabga sai har lokaci ya kure sai ya koma gida sai kuma gobe a haɗu malam ya ce ya je baka wuce alga ta mala ai na zo na ga kara cikin wani uzuri ne to to to ba komai ba komai shi kai ka ci gaba da karatu amma ko sai ka iskiya malamin na dan wulakanci ya ban mai karatunsa wani daga ya ban makarantar kenan kuma kai ne kake da asara shi ya riga yayi idan siyayya ce muka je a kasuwa ai ba mai haka ko idan ga inda ka san kana samun kaya mai kyau mai sauki mai farashi sai aka je ranar ba su fito ba sai ka ce ka bari ka je ka sai mai tsada haka za ka yi ta haƙura har su fito musamman ma ku a nan Kano da ba a fitowa kasuwa da wuri akwai wanda bai fitowa sai ya yi azhar kuma haka ake haƙuri da shi tunda ya da kaya ran juma'a ne sai ya yi sallar juma'a tukuna ya je gida ya ɗauko abincinsa masa na zai tauka su kuma kowa dole ya jira shi haka mai karatu shi ma shi kamata ma a jira kaifiyatul wuqufi ala babil muhaddith lil istihzan ya yanayin tsayawan ma idza kana babu daril muhaddith maftuhan idan kofar gidan abu daya yake fayan bagili talibi an ya kifa qariban minhu sai ka tsaya kusa da kofar gidan wayasta'din sai ka nemi izini lima akhbarana abu sa'id muhammad ibn musa ibn al-fadl al-sayrafi قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب العصم قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي babban ɗalibin imam malik imam shafi din rabi ibn sulaiman قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن كثير يعني كثير ابن يزيد الاسلمي كنا wannan عن وليد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل البصر فلا اذن idan ido ya shiga in haka leka gidan to baka neme izini ba ka riga ka shigo kenan zai yiwa sai ka shigo kuma ka ce in shigo ko ka leƙa cimalan na nan wannan isnadi ne kyakkyawa insha Allah saboda wannan mutumin kafir ibn yazida al-aslami akwai sabani da malamai suka yi a kansa wasu suna ganin kamar ibn adi yana cewa lam arabihi ba'atha haka nan wasu malamai sun hassana hadisansa saboda haka hadisin shi kyakkyawa ne insha Allah wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud da al'adabul mufrad na al'imam al-bukhari da al-tabarani cikin al'ausat da kuma al-baihaki a cikin sunan al-kabir nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala al-basaru fala idhna idan idan ka riga ya leka gidan mutane to babu wani magana neman izini ka riga ka shigar da kanka saboda kakka leka gidan sai ka tsaya daga inda ba za ka iya lekawa ba wa akhbarana al-qadi abu umar al-hashimi qala hadathana muhammad ibn ahmad al-lu'lu'i حدثنا أبو داود حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني في آخرين هذا وسو ما سبا ده رواية كده قالوا زكتي حدثنا بقية حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بصر so wannan babu matsala baqiya da ake tsoron an anas da yace haddathana daga daga jikokin alu busr qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil baba Nabi sallallahu alaihi wasallam in yabo bakunta wani gida bai kallon kofar ido da ido haka walakin an rukunihi al-aymani aw al-aysani sai ya tsaya ya sa gefen daman sa ko gefen hagunsa wato ba zai tsaya kai da ya kalli kofar gidan ba domin da ya kalla zai iya hango cikin gidan gidajen su ba irin namu bane amma sai ya kalli sai ya dan kalli gefe dama ko hagu wa ya kulu ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum sannan ya sallama sannan in an amsa sannan ya nemi izini ya shigo وذلك أن الدورة gidajen lam yakun alaiha yawma idin suturun babu irin labulan nan da ake sakawa tamfal a kofa kobi ne haka sare ana hango cikin gidajen wa in kana babu mardudan idan ko kofa an riga an rufe ta an sa kyaure an rufe falahu an yaqifa haythu sha'a min to kai tsayawa ko ina dan babu inda zaka gani irin waɗannan gidajen namu na zamani da suke rufe ko ina kamar gidan yari kaga ba za ka komai ba amma idan irin sare ne haka ko irin gidajen ƙauye wanda za ka hango cikin mutane cikin da suke sai ka tsaya a gefe yadda ba za ka hango cikin gidajensu ba wannan ma isnadi ne kyakkyawa ingantacce shi ma abu dawuda ya rawaito shi da ahmad ibn hanbal a cikin zawaid na musnad abdullahi kenan da bukhari a cikin al mufrad da al-yaqub al-fasawi a cikin ma'rifatu wa tarikh da kuma al-imam abubakar al-baihaqi shi ma rawaito shi a cikin a cikin shabul iman da adabu shafi'i da cikin sunan al-kabir haka nan bai haƙi a cikin afwan albagawi a cikin sharhu sunna duk sarwaito wannan riwaya da take tabbatar da ladabin wato neman izini mutum ya sallama in an amsa sannan ya ce in shigo ta kulu biyutan ghairu biyutukum ko hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha jawabu tarqil babi wa sifatu halaccin kwankwasa kofa da kuma bayani akan ya ake kwankwasa kofa قال حدثنا أبو عمر عبد الواحد ابن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العصام حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي حدثنا شجاع أبو بدر حدثنا عبد الرحمن وقال العصام أنا عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي الزناد أن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن شين أبو سلمة نبكي بغانا أبو سلمة تنجد رمان أن أوف لأخبره لأخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث أن أبا موسى الأشعري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط بالمدينة على قف البئر مدلي رجليه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي وترانا في حائط أشكن وندني وتقونا كويا بالمدينة على قف البئر akan dokin rijiya kenan ake cewa ko menene gina da ake aka rijiya da ake ce mishi eh haka ake cewa wannan za a iya zama din nan rijiyar an mata dauri eh baki rijiya to akan baki rijiya shine qufful bi'r addakka dakkatul bi'r mudalliya rijlai fil bi'r ya saki kafafun shi haka cikin rijiya ya zauna akan dan ginin nan kuma kafafun shi suna ta cikin rijiyar haka faddakkal baba abubakar sai na bakar sai ya kwankwasa kofa kofan dannin faƙa lahu rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai annabi ya ce mishi idan lahu ya ce ma abu musal ash'ari je ka ce ya shigo wa bashirhu bil janna kuma ka ce ina masa bishara da aljanna wani hadisi ne mashhuri cikin hadisai na kisar annabi sallallahu alaihi sallama da ya musu bishara da aljanna su goma riwaya tana cikin sunan abi dawud da ibn abi asim a cikin as-sunna haka nan an-nasai a cikin al-kubra haka nan Imam Bukhari a cikin Adabul Mufrad ya fitar da ita da riwayoyi ne mabambanta da suka tabbatar da hadisi. Saboda haka zaka bankwasa yadda za a jiyo kake da shine sifatul tarka. Haka za rawahu Abdurrahman ibn Abi Zinad wa tabahu Salih ibn Kaysan wa Yunus ibn Yazid farawahu jami'an an Abi Zinad an Abi Salamata an Abdurrahman ibn Nafi an Abi Musa wa khalafahum Muhammad ibn Amr al-Laythi farawahu an Abi Zinad an Abi salama an nafi bin abdul harith annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata mas'ala ce ta isnadin saboda kun ga shi a cikin wannan riwaya da muka ji an akwai abu musal ash'ari a wancan kuma da ya kawo mana babu abu musal ash'ari sai dai kawai daga abu zinadi daga salama ibn abu zinadi daga abu salama daga nafi nan kuma daga abu salama abdurrahman dan daga abu salama daga daga Nafi ibn al-Harith wacce riwaya da ishara kenan wannan kuma makaranta akwai ƙari Nafi ibn al-Harith daga Abu Musa al-Ash'ari saboda al-Imam Darqutni a cikin al-Ilal yayi magana akan isnadojin za mu ga cewa Imam Bukhari da Muslim sun yi tarjihin isnadin nan na farko da aka ambata ne na Abu Musa al-Ash'ari da kashi suka kawo a cikin Bukhari da Muslim shine ar-rajih wanda yake mazidin din wa kadhalika akhbarna Abu al-Qasim Abdul Malik ibn Muhammad ibn Abdullah al-Wa'iz حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قال حدثنا محمد بن رباح البزاز غير معروف قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن نافع ابن عبد الحارث تاجد نافع ابن عبد الحارث نافع ابن عبد الحارث ابن حبان الخزائي ɗaya daga cikin umara ne na sahabbai cikin banu aslam ya yi gwamna a zamanin umara ƙasar makka da ba'if shi ne waɗanda ya riwaya ga waccan gashi nan nafi ibn abdul harith aka ƙara abu salamata bin abdurrahman abu musa ash'ari afwan nan kuma nafi ibnu abdul haris shi ya bada labarin kai tsaye a tunda dukkanin sahabbai ne babu matsala amma sana'a ce ta hadisi ta malamai suka bi suka bi suka gane cewa wannan riwayar da aka cire a musal ash'ari masu riwayar ba su da karfin wato sikar da za a karɓe ta haka daga gare su amma dai hadisi ne tabbatacce tunda ya ya inganta shi shine yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nafi amsik alayyal bab ka rufe mini kofa ka tare ka zama mai mawwa waja a fajara sa alal kaffi yazo ya zauna a bakin alal kuffi a bakin rijiya wadan la rijalaihi fil bi'r ya sanya kafafun shi a cikin rijiya fadriba babu aka kwankwasa kofa wa qultu man hadha ni na fi ken na ce waye kala abubakar na ce yace abubakar ne qultu ya rasulullah hadha abubakar naji go annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah kai ba ko abubakar kala idan la wa bashiru fil janna ce ka ce ya shigo kuma kai mashi bishara aljanna wa saqa baqiyatal hadith wal isnadul awwalu asahhu shine abinda su bukhari suke da muslim ke wallahu a'lam وحدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا غسان وحدثنا المطلب بن زياد أخبرني أبو بكر عبد ال... ابن عبد الله ابن الأصفهاني أم محمد بن مالك المنتصر محمد بن مالك المنتصر آه ذهب يجي لا يعرف هكذا أبو بكر ابن عبد الله شما لا يعرف أن أنس بن مالك قال kanat abwabu nabi sallallahu alaihi wasallam tuqra'u bil azafir ana kwankwasa kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ne da faratu da farci isnadin bai tabbata ba amma dai ana so ne a kwankwasa gurgudan bukata kar a kwankwasa da karfi da yawa ko kuma yadda ba za a jiyo ba wa da sana muhammad ibn husain ibn muhammad al-mutawaffi المتوذي عفوا قال حدثنا احمد ابن عمر بن العباس القزويني حدثنا محمد بن موسى الحلواني قال حدثنا حميد ibn rabi Ahmad ibn rabi yana da matsala malamai suka ce kana yasrukul haditha wa yarwil mu'adalati an thiqat حدثنا المطلب ابن زياد الثقفي حدثنا عمر بن سويد عن انس بن مالك قال كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بالاظافير نغرب مسرارنا ان شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته